صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح والعافي إلى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات وسلامه على عبده ونبيه ورسوله وحبيبه وهليله سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه وتابعين لمنهاج إلى يوم الدين حق على البلاد العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله za mu fara da alfiyatu ɗari ko ya aka tashi ɗari da sha biya kamar an huce da zuwa? eh? dari da goma sha biya so hmm? so nan ne? so bismillah rahman rahim so bismillah so bismillah shiddatu ishfaqi alaman yunkiru wa qala fil ibriz ma taqayyada bi masabin sa'ibu fathin abada لو كل مذهب لو كل مذهب الورى تعدلا بأصلها لكان قادرا على إحياء شريعة وكيف لا وذو شريعة خير الأنام المنقذ ما غاب عنه دارفة وما هرج أن هرت الحق بوقت مزولة فهو إذا أعرف بالمرامي للحق والنبي في الآكان فكان هجة على سواه لا هجة عليه من أداه كيف إذا يسوق الإنكار على من وصفه هذا لمن تأمله حتى يقال إنه قد حالف في هذه مذهب هذا المقتفى ومنكر لمثل ذا لا يخلو من أن يكون جاهلا لا يعلو كما هو الواقع غالبا ولا ينشر أعمال البصير مسجلة أن يعتني هذا بما لجهله يزيل أجدر به من قوله أو أن يكون عالما بمذهبي وجاهلا بغيره يا ساهدي فلا يسيه منه إلا إن غدا موتجدا كسر الثواب والهدى عليه لم يسر إلى هذا أحد أو أن يكون عالما يا ذا رشد بهذه المذاهب الأربع لا يسيه أيضا منه إن تأمله إلا إذا انتفاع حق اعتقد عن غير هذه مذاهب الرشد كمظهر الثوري والأوزائي ومن أداهما من الأتباع إلى مذاهب السهاب ما خفى فساد هذا الإتقاد المنتقى أن يعتني هذان باللزء لما يزيل هذا الإتقاد عنهما أحق فيهما من الإنكار الأحيار سبتة صاحب الكوكب وقال سيدي عبد الوهاب الشعراني يتي halili alama askuru abin da ya sa na faɗa abin da na faɗa abin da ya ɗauke ni bisa in faɗi abin da na faɗa shi ne tsananin tausayi na bisa wanda suke inkari ina tausaya musu saboda suna inkarin abin da ya fi ƙarfinsu ne wa izlami hata dubihi fa sai kulu na haza ikun kadima ba su shirya da shi ba saboda ya fi ƙarfinsu me ya rage sai a ji suna cewa ai ɓata ne ai ƙarƙata ce sai dai abdulaziz dabbar ya faɗa a littafin ibris wanda duk Allah ya masa buɗe baya ɗaure kansa da bin masaba ɗaya har abada in kaga wanda ya ɗaure kansa da bin masaba ɗaya to wanda Allah bai wa buɗe ba ne amma wanda Allah ya yi wa buɗe baya tsayawa ba bin masaba ɗaya kaɗai domin shi wanda Allah ya yi wa buɗe da a ce dukkan masabobi na halitta gaba ɗaya za su wofinta ma'ana a rasa masanansu a rasa littattafansu gaba ɗaya da ya zamo mai iko bisa raye shari'a me zai hana iya wazo shari'atun alhali shi ma'abucin shari'a waye ma'abucin shari'ar hainul anani fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam almunqizu wanda shi ke tsamo gaba ɗaya dukkan mutane suna cin halaka da bata in ba dan tsamowar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to shi wannan wanda yake maftuhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma gaba anhu bai ba daga gare shi ko da gurgurdan kifta ido bai taba fita ba daga hazan ubangiji subhanahu wata'ala a kwan wakace tun san da ya shiga idan tun da lamarin haka ne ashe ya fi sanin abin da ake nufi abin neman Ubangiji subhanahu wa ta'ala da abin neman annabi sallallahu alaihi wasallam fil ahkami a cikin hukunce hukunce wannan ne yasa shi zai zama hujja akan waninsa ba a ce waninsa ya zama hujja a kansa ba ya sugul izan ya sugul karu kaka in kari zai yi alaman wasu haza musu wanda yake da wannan sifar ga wanda yake ya lura ballantana a zuwa na cewa aiki din nan ya saba da masabar malami kaza wanda yake abin bi a magana kaza da ya faɗa an ne ko wa munkirun limisliza ne inkarin irin wannan baya wofinta daga ɗayan abu uku na farko ta iya zama jahili ne gaba ɗaya baya takaitawa a jahilci masaban ma da yace ita ce bi bai santa ba balle ya san wata kamar yadda abin yake haka ke afkuwa mafi yawa duk mafi yawa masu inkari ga shehunne sai ka tarar abin da suka ce ma suna riko da shin ba iyawa suka yi ba ba sanin sa suka yi ba abu ne wanda yake sananne makaho ba shi ne ya dace wa mai gani inkari ba bisa wawaitawa mai gani da idanunsa da wayansa da hankalinsa ba maye yake ba a ce yana tafiya makaho ya ringa cewa ba nan za abu ba kauce kaɗan kauce ka ba shi da baya gani a ce wannan ya tsaya da abin da zai kusa da jahilcinsa an yi atani ɗin mubtada ne kama an ce itina'u haza an yi ta ni din za a yi tawilin sa da masdari itina wa haza kullar wannan bi ma yuzul jahili abin da zai kusa da jahilin sa kuma an yi ta ni ba a ce an yi ta ni ba an bulugga an sa akwai lugga da take nasba akan suna am fi'ili irin wannan wanda ya kare da ya kowo da fataha muqaddara ba abin bayyanawa ba abin da aka fi sani shine a musu nasba da fataha a fili kamar liya qawliyallahu amra ko kuma lan nad'uwa min duni amma akwai irin wannan lugar yanda masalan sai bi ka abu muzahirin yake faɗa a waƙensa ne ban manzo sallallahu alaihi wasallam arju wa amulu an tadanu mawaddatuwa bai ce an tadanuwa ba shi yasa lugga ce tabbatacciya to ajdaru bihi ya fi kamata da shi irin wannan ya tsaya ya kula da abin da zai kusar da jahilcinsa ai ya fi kama da shi min ƙaulihi daga tsaya yana wa'annan surutan yana faɗan maganar da ta fi ƙarfinsa wane shi wane shi hali na biyu ta yi shi ɗin nan ya zamo ya san masaba ɗaya ya san masaba ɗaya amma ya jahilci sauran masabobi a ce masabo a masabobin hudu da aka fi sanin su aka fi tafiya a kansu a yau to ya san guda ɗaya amma sauran ukun bai san su ba ya aboki a to ya ce zai inkari ba abu ba ne wanda yake daidai daga gare shi sai fa idan ya zamo ya ɗauka cewa ka tarta wani huda da shirya a beban takaitawa ne akan wannan masaba a masaran yana bin masabar shafi'i ya ɗauka to duk wata masaba da ta saba da masabar imamin shafi'i ba daidai ba ce to dan Allah wannan ai ya gama sabawa ma da imamin shafi'i imamin shafi gurare da yawa ya ba da dama abu masaba masabobin da ake gani ko a wajen tahiya yadda muka karanta kwanan nan yace shi ya zaɓi tahiyar abdulhamid abbas saboda dalilansa amma baya zargin ko baya suka ga duk wanda ya zaɓi wata daga cikin tahiyoyin nan domin dukkaninsu daidai ne kowace akwai hujja akan abita to kai da ka zo kana bi ka ce ai iyaka ko kuma a maliki ne sai yana bin masabar imam malik to in yace ba wata gaskiya an ba masabar imam malik ba ai ya bar imam malik ya bar imam malik din gaba daya imam malik halifa na lokacin sa haruna rashid ya shawarce shi yace littafin nan da kai mu wadda ya burge ni so nake in rubuta in kafa doka a duk ƙasar musulmi da suke karkashi na cewa daga yau ka a sake aiki da wata magana in ba wadda take cikin muwadda ba ko duk magana da aka ga ta saba da wadda ka kawo a muwadda a kyale sai ma malaki ce ya amiral mu'minin ka kyale su sahabban manzon Allah sun karba daga gare shi daban-daban kuma sun watsu a ƙasashe sun yaɗu a ƙasashe kowanne ya koyar jama'a sun aiki da koyarwarsu yanzu ka ce za ka takaita mutane akan magana ɗaya ai fitina ce kaga abinda Imam Malik ya faɗa kenan to kai ka zo daga baya tana bin masabar Imam Malik ka ce ai ba wata gaskiya in ba a masabar Imam Malik ai ka saba da Imam Malik din kenan gaba ɗaya ko dan ba wani da ya tafi zuwa ga wannan matsayi na uku shine a ce a shi dinnan ya sani ya ma abucin shari'a bi hazihil mazahib al arba'i ya san masabubun guda hudu gwani ne a sanin hanafiyawa masabar hanafiyawa gwani ne a sanin masabar malikawa gwani ne a masabar a sanin masabar shafiyawa gwani ne a sanin masabar hanabilawa to la yasuhu ayran to shi ɗin ma dai duk da an yadda ya gwanance a sanin masababin hudu to ya inkari ba abu ne wanda ya dace da shi in ta'ammala inda ya yi lura sai fa idan ya ƙudurce koruwar gaskiya daga wannan wannan mazhabobin in ya ɗauka cewa bata masaba tun wata masaba wadda ba ta ɗaya daga cikin wa'annan hudun batacciya ce to sannan da zai iya inkari amma in ya yarda cewa gaskiya ba ta takaita ba akan masabobin nan hudu to ina shi ina inkari daga masabobi na shari'a kamar masabar Sufyanu Sauri ɗaya daga cikin kazan malamai da aka yi a duniyar nan masabar Sauri Sufyanu Sauri wanda shi ya wafati hijira ta ɗari ɗaya da sittin da ɗaya na to ya riga Imam Malik wafati da shekaru goma sha takwas wanda shi masabarsa ta fi yaduwa a kufa amma ta yadu ta zo gurare da yawa a duniya har zuwa wajen karni na biyar akwai wasu kasashen da masabarsa suke ko masabar auza'i malami mujtahidi wanda shi an yi shi a sham ne an yi shi a sham ne ya yayi wafati shi hijira ta ɗari ɗaya da hamsin da bakwai ma'ana ya riga su sauri wafati da shekaru hudu kenan da wanda yake waninsu daga wanda suke suna da mabiya masabobi masabobi manya sai da aka lissafa goma sha uku wanda kowanne mutahidi ne yake jagora tare da masabobin sahabbai to wanda yake ya san wannan ya zo ya ce zai inkari a ya san ce iyakan masaba hudu ya sani amma ya ce zai inkari ai tun da masabobin ba iyaka hudun bane abinda da ya faru hudun nan ne suka dore har suka kawo yanzu sauran sun yi wakacin su sai kuma ya zama wasu dalilai sun zo yanda ake tafi da su yayi rauni shi yasa ake ganin kamar ba a karɓo su da cikakken tawaturi ba malamai suka ce to a takaita akan wannan guda hudu wannan kudiri nasa ba koyi bane cewa batacce ne almuntafa wanda yake ya koru haza shi wannan dinnan ake ya kula haza ne shi wannan guda biyan su kula da shi wanda yake ya san masaba daya da kuma wanda yake ya san masabobin guda hudu to su biyun nan an ya tali haza ne wa'annan guda biyan su lura billaz ulama yazilu hazal itiqad anhuma da abin da an san shi ne zai raba su da wannan ƙudurcewar su ɗauka su kaɗai ne da gaskiya duk wanda ya saba musu ba gaskiya ko duk wanda ya saba wa malamin da suke bi ba shi da gaskiya ko duk wanda ya saba masabar da suke bi ba shi da gaskiya ya fi kamata gare su fiye da suke za su inkari bisa ma abota wani ce wilaya al'ahayari wanda suke zaɓaɓɓu wanda suke zaɓaɓɓu kuma wanda wannan ba wai inkari ga sufaye ba hatta inkari ga masababin ana fama da irin wannan a yanzu yanzu ka duba in ka je Saudiya aka ga za a kai sallah a gaban liman ai kamar a doke ka saboda ka aikata haramu gaskiya ne malamai akwai malamai a cikin malamai wanda suka ce in kai sallah ma a gaban liman ba ka da sallah amma su kaɗai ne malamai ba su kaɗai ne malamai ba su malaman da suka tafi akan cewa in kai sallah a gaban liman in ba larura ka aikata karahiya ne in kuma da larura ma ko karancin babu su ba malamai bane ba san hujja wa'annan ba sun san hujjojin wa'annan din amma wasu dalilai yasa suka yi amma haka kawai su sun mai da kansu cewa in dai ba masaba su ba to ba wata masaba da take gaskiya shi yasa duk abin da zaka yi in dai ya saba da masabar su ko fahimtar su to ka shiga uku Eh, ka- saboda kar- jahilci cikakken jahilci amma an aka yi magana sai a ringa cewa ai ilimin yana can kowane ilimi to